الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين بياك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجلسي ننوى أريد بير نكرن تلتا في سيرة الرسول آه اقرأ
بسم الله الرحمن الرحيم فإذا أخبركم بذلك فاتبعوا- فاتبعوه فإنه نبي وإن لم يفعل فهو رجل مت- متقوم متقوم فاصنعوا في أمره ما بدا لكم to idan ba mu manta ba su Mm, yani kafiran maka sai suka tura da safir wakilinsu shine uqbatu ibn abi mu'aytin su je gun yahudawan madina a lokacin ku je ku tambayo mana su domin su ai an ba su littafi yahudu suna da attaura lallai suna da wata masaniya game da muhammad sallallahu alaihi wasallam ku je ku tambayo mana su da suka je madina sai su yahudawan suka ce da su to ai mai sauki ne tamboyi guda uku za ku je ku yi mai ku je ku yi mai tamboyi guda uku in je yahudawan kenan in ya ba ku amsa to gashi gashi cikin tamboyin shi ne suka ce mai ku tambaye shi game da wani mutum wani ya labarin mutumin da ya kewaye duniya sai da ya je ko'ina ya zaga kaga suna nufin zulkar na yankin ya ba ku labari to idan ba annabin da allah ke mai wahayi ba ta ya zai san wannan ɗai kenan na biyu ku tambaye shi game da arruh rai menene rai fa'iza akhbarakum bi zalika fattabi'uhu fa innahu nabi sai suka ce in har ya gaya su yahudawan kenan suke gaya ma manzan shawa in ya ba ku labari a a a ku bi shi annabi ne. wa in lam yaf'al idan ku ya kasa ba ku labari tambayi guda uku ai labarin wasu yara da daɗewa da suka fita suka bar gari suka je suka ɓuya a gini kaga ashabul kafi ke ya ba ku labari na biyu mutumin da ya kewaye duniya zulkarnai na uku me ake nufi da arruh in ya ba ku amsa to annabin allah ne in ku ba ku amsa ba to fahuwa rajulun mutakawil mutum ne kawai mai shaci faɗi shi ne mutakawai mai shaci faɗi haka su yahudawan suka gaya ma manzan ƙorishawa da ya je madina ya same su to in kuka fahimci mutakawai ne fasna'u fi amrihi ma badalakum ku yi duk abin da kuka za ku iya game da shi don kenan ya bayyana gare ku ba annabi ba ne shikenan فأقبل الناس saboda haka waɗannan mutane guda biyu an riga an ba su amsa sai suka koma makka suna murna sun sami sun ba annabin Allah ba haga an dare ana ta ta juyata mhm
فأقبل النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط حتى قدم مكة على قريش فقال يا معشر قريش قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد قد أخبرنا أحبار يهود qad أن me kace قد أخبرنا yawa قد أخبرنا أحبار يهود أن نسأله عن أشياء أمرونا بها فإن أخبركم عنها فهو نبي وإن لم يفعل فالرجل متخوف فهو فيه و... فهو فيه رأيكم hmm shikenan dama manzannin guda biyu ne ai daya an-nadir ibn al-harith na biyu uqubatu ibnu abi mu'ayd sai suka kama hanya suka bar madina suka dawo makka suna ganin sun rike bayani mai ƙarfi har suka iso makka kai tsaye suka je gun ƙurashawa za su iya da mai sau da wa ma'alar rasuli ilal bala ba abin da ke kan manzo illa ya iya da sabo sauraka suka ce da ƙurasha maka ya ma'ashara ƙurashawa kuji kuji kuji kuji suna murna saboda suna ganin karansu ya kama zobe kad ji'inakum bi fasli ma bainakum wa bain muhammad ai mun zo muku da batu kan kaftake tun wahala muke ga abin da zai bayyana mana wane ne mutumin nan shine mun zo muku da fasl ke mun zo muku da batu kai tsaye tsakaninku da muhammad qad akhbarana ahbaru yahudin ai manya-manyan malaman ya su ake ta da su al'ahabar kun gane waɗanda suke karanta littattafansu da ake kira a taura a taura ai mun imani da ita ai ko amma sun canza a taura zuwan da ke hannunsu shine talmud da mishna da kuma jimara amma asalin malamansu da ke kira rabbi rabbi kun gane ko to su ne waɗanda dama aka aiki mutum biyu zuwa gare su don neman bayani game da manzan sai suka ce ai malamin yahudawa sun ba mu labari annas alahu sha ku je ku tambayi shi wannan mutumin da ya ce da ku annabin allah ne subhanallah an ashiya'a mu tambaye shi wasu abubuwa amaruna biha da suka umarci mu da su kuka lausar da suka umarci mu da su ku yi bayani suwa suka umarce su suka umarce mu musuwa kenan su yawwa da su mai yawwa so ku zo ku zo ku ji abin da suka gaya ba fa in akhbarakum anna fa huwa nabi sun ce mu gaya muku in har muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba ku labari ya gaya muku waɗannan abubuwa to lalle shi kam annabi ne wa in lam yaf'al farrajulu mutaqawwil idan ku bai haka ba kawai mutum ne mai shaci faɗi kawai kuma wannan shi ne abinda aka ce su su kun gane ko? sau da aka faru fihi ku ga mana ku yanke hukunci kan abinda kuka yi dace game da shi sau da aka ga ambasadoji guda biyu sun je sun dawo da aiki sun kuma gaya musu mai rage sai a tunkara annabi to shi ne abu na gaba sai ce ne sai suka tashi suka yi ɗungurungun suka je gun manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam faƙalu sai suka ce da shi sai suka ce ya Muhammad ba sa cewa ya Rasulullah don ba ba su yi imani ba ko ya Nabi Allah ya Muhammad aka suka ce
أخبرنا عن فتية ذهبوا في الدهر الأول فقد كانت لهم قصة عجب تنبأ تفرقوا ba mu labari gaya mana labarin matasan nan a tuntuntun zamanin da waɗanda suka yi tafiya suka bar garinsu al'amarinsu da ban mamaki ehen gaya mana su to kaga in ba wanda Allah ke mai wahayi ba annabi yana wurin nufinsa an ba'ul ƙura na kusurwa alayi abu ne da ya wuce to sai suka ce to ba mu labarin waɗannan yaran su waye su zalla yana sauraron su na biyu ga ya mana labarin mutumin nan kana tsawafan ya zaga duniya ya je gabashin duniya ya je yammacin duniya ya je kudanci ya je arewaci shine tawafan ba inda bai zaga waye shi ma ta yana za ka samu na labarin idan mutum ba annabin Allah ba araftun
أخبرنا عن الروح فما هو فما هي na hudu a na uku ko ba mu labari menene ar-ruh menene ruhi menene ruhi tanazzal malaikatu war-ruh wannan ake menene dai ruhi tamboyi guda nawa tamboyi guda nawa uku na'am
قال فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da su
أخبركم بما سألتم عنه غدا to ya ce gobe zan ba ku labari gobe zan gaya muku bai ce insha Allah ba, sallallahu alaihi wasallam.
ولم يستفد to shi ne bai ce bai ce insha shi ne bai istisna'i bai ce insha Allah to nan sai Allah ta'ala yake karantar da mu ladabi da tarbiyya karka ce zan yi wani abu baka ce insha Allah ba. shine walam yastafni
فانصرفوا
shikenan gobe ce da mu ku zo mu tafi gida Allah kai mu shine fansar gobe aka yi musu appointment za su samu amsoshi suka kama hanya suka tafi gida
فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يذكرون خمس عشرة ليلة لا يحدث الله تعالى إليه في ذلك وقتا ya sala ولا يأتيه جبريل sai mun zalla sai da ya zauna kwana goma sha biyar sha biyar allah bai gaya mai komai ba game da haka manzon da ke kawo masa wahayi ba mala'ika jibril ba shi ma bai sauko ba to kaga nan ya za a yi su ƙurisha bai aka ce da su gobe to kaga za su karci ƙasa ‘yan ai mun gaya muku mun gaya muku yahudawa sun yi gaskiya don ka sani ubangiji a kullum yana jarraba bayan shi mhm حتى أرجف أهل مكة shi ke nan mutanen maka arjafa sai suka fara ya sowa ya ahla makka da abin ya tabbata ai ba annabin Allah shi ne arjafa suka fara yaɗa wato cece kuce a makka gashi nan ya ce gobe zai ba mu amsa Hmm? yau kwana goma sha biyar bai ba mu amsa ba ce za ka ce wannan annabin Allah ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un وقالوا to وعدنا وقالوا- محمد غدا sai suka ce muhammad ibn alƙawari gobe gobe goben nan sai ce
واليوم خمس عشرة ليلة yau kwana goma sha biyar ta kaga gobe da kwana sha biyar ai ba ɗaya ba ne نعم.
in ka ce gobe kwana nawa ne ɗaya kacal to gashi yau kwana goma sha biyar
قد أخبرنا منها لا يخبرنا بشيء مما سألناه عنه gashi nan har mun kai sha biyar bai ba mu labari kan komai kan abin da muka tambaye shi ba to
حتى أحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم
مك
مقت الوحي عنه
wannan ahzana wane ne ai fi'ili ne ko fi'ili ne saraka mukfa'ili ne
مقت mukfu ايوه بالضم لانه فاعل لاحزن آه، يعني فاعل للفعل كما احزن الارن فعلين ال- الرباعي ne هو متعدي ne متعدين Eh, اكيد saboda haka yankewar wahayi sai bakanta mu annabi rai ya ji ya damu naturally zaka damu amma ina matsalar take bai ce insha Allah kun gane نعم
kuma Allah yana da iko ayyace to insha Allah zan ga mu gobe amma saboda Allah ya karantar da mu tarbiyya نعم
ga annabin shi ma wahayi ya Allah wadhkur rabbaka idha nasit wa qul asa har zuwa ƙarshe karkace zan yi wani abu gobe sai ka ce insha Allah karkace ai da na tashi daga karatun sira zan tafi in baka za ka ce insha Allah za ka kai tashi din ka sani gobe zan je gona ka ce insha Allah kun fahimta ku lalle zan kwanta yau karfe tara zan kwanta da wuri baka da iko ka ce insha Allah shi musulmi ana son ya zama kullun dan ka'ida dan tsari annabi shine gaba da kowa kan irin wannan to amma Allah na son ya nuna mana tarbiyya daga sama sai kaddar mantuwa kuma yana tabbatar maka da humanity na annabawa mutane ne kusan da wannan in ku mutane ne su amma mutanen da suka fi kowane mutum kuma daraja to in ku mutane ne to abubuwa na dan adamtaka ka iya faruwa game su amma ba zai yi su mance wahayin da Allah ya kunsu don ya ce sannu ƙuri'uka falatarsa za mu koya maka ƙur'ani ba za ka taɓa mancewa ba amma wani rayuwa mai yiwuwa ne misali malamai suka ce wani abin da ya faru suka dinga yaɗawa to ya gashi nan kwana goma shi kwana ɗaya ce yau gashi kwana goma sha biyar وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة abinda mutane maka ki yada shakka sai ya takura shi bai ji daɗi ba kuma haka ne abu ne na ɗabi'a na ɗan adamtaka Mhm.
ثم جاءه جبريل من الله عز وجل بسورة أصحاب الكهف Mhm. to shikenan daga nan sai mala'ika jibril bayan kwana sha biyar sai jibril ya taho da suratul kahf ba ita ta kunshi duk bayanin ba duk ita kadai ta kunshi amsoshin nan guda uku to ta ina zai sani hmm? yanzu kai tarihin kano ka san yaushe ba gauda ya sari kano waye sani waye sarkin kano a layin fulani na farko wane ne barbushe wace ce kuma tsumburbura kai ba don masana sun rubuta ta yana za ka sani kai kayi zamanin ne annabi sallallahu a wannan lokacin ina zai samu labari to shi yana in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidullah to sai wahayin Allah ya rike don ka san komai a hannun Allah ta'ala yake عرفتم جميل سورة كسي ملايكة يزوم شيء سورة الكهف سورة الكهف يا جماعة سورة ملنبا شاتا قصني تاقن شدو وأنن تنبوين كما لو كتن بابي إند ذاك جيك سامو أنسا أمبا واحد تتند الله مي واحد كتو للي كاسن النبي الله har ina tuna maganan malam ahmad didat allah ji kanshi ice da ƙur'ani ba wahayi ba ne daga allah yaya a ƙur'ani babu suratu fatima ko akwai ba suratu khadija ba suratu aisha amma akwai suratu maryam maryam ɗin nan ba yahudiya ce wadda take cikin ƙabilun da ke kan larabawa ba komai ba ne in so ne ya sa sunan yar shi mana amma tun da allah ce ga yadda nake so ga suratu maryam ba suratu fafa ko bu gane logic din ba ita ai sai suran yar shi misali wa zai ki a ce ai akwai suratu fafa misali sallallahu alaihi amma a'a wahayi ne ya bani isra'ila a ƙur'ani kasan sonawa aka faɗa? bayi saboda haka sai mala'ika jibril ya zo mishi da suratul kafi ثم جاءه نعم فيها معاتبته إياه على حزنه عليهم kuma a cikin suratul kafi ɗin akwai inda allah ta'ala mu'atabatahu ya ladabtar da annabin shi don me kake bakin ciki fala allaka bakhi'un ala nafsi ita ce ayar ko ba ciki take ba ma'anan bakhi yace ya annabi na ga alama kana bakin ciki ko hankalinka ya tashi ko don baka samu haifu ina ruwanka ma'ana ka tsaya kai dai ka ce wani kuma sai na ga daman aiko shi ne kawai sabon fala'allaka ban ransa على آثم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا kaga a ciki aka saukar da mu'ataba menene mu'ataba in ka so ka ce zargi ko ladabtarwa kamar yadda Allah ta'ala yi ma annabin ladabi akan makahon nan mai kiran sallah ibn ummu maktub ya zo na ya manzo Allah ka ilmantar da ni sai kawo da kai Allah ce abasa wata walla an ja'ahu al'ama wama yudrika la'allahu yazzaka abasa ya gintsa fuska wata walla ya kawo da kai saboda makaho ya zo mai to ka sani shi din ne zai shiryu malami suna kiran mai mu'ataba araftum saboda haka sai aka sauka mai da suratul kafi Allah ta'ala yake lantar da shi akan bakin cikin shi da mai basu musulunta ba daga nan kuma a cikin sura din aka zo musu da labarin abin da suka tambaye shi game da lamarin ubangiji da kuma su waɗannan alfitiya 'yan samari din warrajulin tawaf da shi wannan mutumin da ya zagaye duniya duk aka ba shi da kuma ruhi ibn ishaq ya rawaito wannan kamar da ke cikin sira na ibn hisham na'am ya ce to amma al'amarin ruhi shi wannan an ambaci ruhi ne a suratul isra in ka taso daga bakara za ka je suratul nasi tsakanin suratul kafi da suratul isra wacce kake fara haɗuwa da ita isra sura ta sha bakwai kafi sura ta nawa sha takwas to a cikin al'isra ne aka yi magana kan ruhi ويسألونك عن الروح قل الروح من أمري وما أوتيتم من العلم إلا قليلا نعم روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قلت قال قالت قريش لليهود لليهود الترمذي يا رويتو daga dan Abbas cewa Allah ya gamsu da cewa Qurayshawa suka ce da Yahudawa
allimuna shay'an nas'aluhu an nas'alu hadha ar-rajul ku koya mana wani abu ya ku yahudu dan mu je mu tambayi wannan mutumin suna nufin manzon Allah ke wannan wani narrative ne wani wata ruwaya ne baya ga wanda muka riga muka ji mhm qalu saluhu an ruh ku tambaye shi game da ruhi fa sa'aluhu da suka tambaye shi fa anzala Allah sai Allah ya saukar da wannan aya mai lamba 85 a cikin suratul Isra ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا suna tambayar ka game da ruhi to ya manzon Allah ga ya musu ai sai suka shi wahayi na zuwa annabi to ku taho ga lokacin da Allah ya ga dama ba ku amsa to kuma ina surutu cewa an kasa ku tsik an yi ruwan ɗauki dahar kun yi sauri ai an kasa ne ba iya strategy ne shi yasa aka ce ko a debate wani lokaci yana daga cikin hikimar samun galaba a wajen muhawara amsa ka ka riƙe ta tukun wai wani mutum ya koya ma almajirin shi dabarun kokawa guda goma shi gwanin wrestling ne ya iya kokawa da wahala a fafata bai daga mutum ya yi tandero da shi da ƙasa yana da dabara guda goma sai ya koya ma almajirin shi dabaru tara ya ce kaji ko wurin ɓoye ɗayan kan rana ta ɓaci kada zai min tsaya watanin ya ce mu kara da shi duk dabarun na koya mai kuma abin da ya faru ke rannan da yaron ya ga ya ƙarshe mai gida da kai nake son makara ce da ni ya ce da kai za mu ni na kwa maka ya ce ai manta da wannan ba na iya ba da kai za a jarraba don kai ne ya za ka je sata shi kenan da aka zo aka fafata kuwa yaron duk dabaru guda tara sai da ya gwada a kan mai gidan shi a ce to ka kare na da dabara kwaya daya yaro in ka iya ruwa baka iya tabo ba sai ɗauko dabara ɗaiɗin kafin ka ce wani abu ya ɗaga yaron ya nuna masamaniya ya sa ya curi shuri da nake cewa to wani lokaci kana bukatar tactics al'imamu abu hanifa a zamanin shi wani mutum aka ce za a yi debate musan debate muhawara shi da abu hanifa shi mutumin yana musu cewa babu allah ne a uzbillah wadda aka taru za a yi debate al'imamu abu hanifa su mutumin ya ce to ku zo da malamin da duk ake je in tabbatar masa Allah ba samame ba ne subhanallah aka cika kuwa a majalisun taro a kofa abu hanifa sai ki zuwa mutumin kuma ya je ce ta ina malami yake bai zo ba to ai na gama ba ga irin ta nan ba ya zo mana abu hanifa kuma dangare haka can sai ya taho ya ka jinkiri ya kai mana jinkiri sai ai abin da ya faru wani abu ne ya faru menene ai da zan zo inda za a yi wannan muhawara din sai na ga jirgin ruwa cike da kaya jirgin shi ya kanshi da kanshi lodi kuma jirgin ya keta teku ba mai tuka shi ya kai kanshi ya keta kumfar teku da hatsarin teku ya kuma sauka ba mai tukawa sai mutum ya ce a malan kakai wasa da hankalin mana ya za a yi jirgi ya kai kanshi inda zai kai kanshi ba mai tuka shi sai ce awo shi kana da hankali ta ya kuma ka yadda da cewa duniyan nan da rikicinta ba mai tuka ta ba mai kulawa da ita shikenan fabuhitar labe kafara me nake cewa anan kaga abu hanifa sai da ya jinkirta amsa saboda me saboda me ba da dalili to mutum yana iya samun wannan wani lokaci ka amsa ka abu wani ne ce da wani malami gafata malam da Allah wai ya sunan matan shedan ita to abin je daurin auren ba ballantana an san wace ce matan shi akwai tambaya ta izgilanci ka nemi amsar wai ce riga mata malam an ce yan aljanna ga gaisuwarsu to ya gaisuwar yan wuta ya ce je ka shigo ka jiyo mana gaisuwar tasu irin na misali an fahimta ko allah kyauta saboda haka ya ne sai aka jinkirta ba su amsa don wannan lokaci din to a cikin suratu al-isra suna tambayar ka game da ruhi ƙulin ruhu min amri rabbi wa ma'utitun min al'ilmi illa kalila gaya musu ruhi spirit daga lamarin Allah ba abinda aka ba ku na ilimi sai ɗan ƙangare dama cewa suka yi in ya ba ku amsa duka ta ba annabi ba ne amma zai ba ku biyu ɗayan zai ce ba masani sai Allah sauraka menene ruhi duk ɗan adam ya ginu ne kan abu biyu gangar jiki da ruhi ko kuwa duk mutum da ka gani yana da ɓangare biyu ɓangaren gangan jiki da ɓangaren ruhi ita gangan jiki ita ke mutuwa ai da aka halicci mutum aka gina shi aka kera shi aka saƙa shi sai aka ɗauko ruhi aka ce zauna a cikin wannan unguwa ɗin wannan jikin na lokaci ƙayyadadde a rayuwar iya abin da aka ɗiba miki ke rai in ya zo to ki fita ki bar gangan jiki saboda an ga aikin da kai komai an tattara jikin ya je ƙasa rai ko dai kasance cikin sijjin a billah ko cikin illiyi a rautun da aka suka ce shi rai baya mutuwa abinda ke mutuwa jiki ne sai jiki ya koma inda ya fito ƙasa don ya ce min ha halakanakum wa fiha na'idukum wa min ha nukhrijukum taratan ukhra to saboda haka ya'ani ruhi daga ainihin lamarin ubangiji wa ma'utitun minal ilmi illa qal ba abinda aka ba ku na ilmi sai dan kankani araftum mhm to sannan kuma game da ga alama kamar bai kawo sauran amsoshin ba ko shine suratul kafi suratul kafi a suratul kafi akwai amsar tambayoyinsu guda biyu ba mu labarin yaran nan da suka zauna suwaye waɗanne yara ne suwa ne ne su ne ashabul kafi innahum fitiyatun amanu bin rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna ala qulubihim id qamu fa qalu rabbuna satim an ce yara ne suka zauna a garin tasas tasas tana ina yanzu malamin suna kiranta tarsus zamanin wani sarki kafiri mai suna dikiyanus shi dikiyanus ya kira kanshi Allah to sai waɗannan samarin sun yi imani da annabawan Allah sai suka yi mai tawaye suka yi watsi da da'awar shi ta allantaka sai suka ce gaskiya garin nan bagun zaman wani ku tashi mu bar gari kuma sarki ya sa a kira su kafin lokacin da ya ce cikin dare suka bar gari ya sa ko aka bi su suna zuwa suna tafiya sai suka tadda kogo sai suka shiga kogon ka ce ba a gansu bai ce ina ku bi su kuto suna sarkatar da su a cikin kogon suna bacci to shi saboda jin haushi sai ce kogon a rufe shi sai aka rufe kogon don kada iska ta kai gare su su shaƙa kaga mutuwa ke har shi sarki duk yanus ya mutu kuma allah ya ɗauki ransu shekara nawa kun karanta ƙur'ani shekara nawa walabithu fi kafin 300 sinina wazdadu tis'a suka zo na shekara 309 la ilaha illallah suna barci kuma Allah ya tashe su to lokacin da suka tafi kun da sun kisan cikin suratul kafir to su ne yara aka karanta musu suratul kafir kafar maka suka ji dangane da shi kuma wannan mutumin da ya zaga duna shi ne wa ya tsalo na ka'an zilkarnain ƙulsa atlu alaikum min hu zikira shi ne sarki zulkarnain sarki mai ƙahobi shi ne karnain mutanenmu ne ke batawa ake ci ainihin zurƙallai ne zurƙallai ne ba haka sunan ke ba sunan shi zulkarnain kar kaga ce zur ka zo da shaidar zurkiyar ya kwarai mana zul karnain not zur kallain zul the honor of ma'abocin kaho biyu suka ce yana da kaho biyu ne really kamar kamar dabba kamar rabu suka ce a abinda ake nufi rana inda take fitowa ana kira wannan kahon rana to ya je inda take fitowa kuma ya je inda take faduwa shi ne mawacin kawo ra'ayi na biyu ra'ayi na uku suka ce ya je yaƙi ne aka dake shi nan aka yi mai tabo nan aka yi mai tabo kuma sarki ne adili suna kan da turanci darius darius zulkarne araftun to ya zaga ko'ina sauraka a cikin suratul kafi duk an ba su amsar tambayoyinsu a suratul isra an ba su amsa kan me ake kira rohi to kaga magana ta kare to sai kuma abu na gaba
azimatul furs
to ana nan ana nan sai aka kofsa yaƙi to sai aka samu galaba akan farisawa su ne furs furs su ne za ka ce sai ka ce iran a yau amma a wannan lokaci ba a kiranta iran furs ake cewa shi ne fasha yaransu ana kiransa farsi raftun to akwai yaƙi da aka yi tsakaninsu da romawa su romawa a lokacin suna bin addinin kiristanci ne su kuma farisawa mushrikai ne suna bautan wuta dama wannan shine asalin addinin kakannin mutanen iran a wannan lokaci kafin zuwa musulunci addinin ana kiran shi zoroastrianism suna bauta ma wani basarake zoroaster wuta suke bauta a uzubillah sai mutum a ce da yaro ka je ka kunna wuta kar ka bari ta mutu na ita ce allah shi a uzubillah wannan addinin salman al-farisi ke kai hannun mutane irin a lokacin yan uwansu ne sun fi kusa gunki suke bata a maka waɗancan su ma gunki gunkin wuta to ko bu gane ba su ko rumawa sun fi kusa da musulmi saboda akalla sun ce su imani da annabi isa sun imani da kuma linjila shine allah ce alif lamin ghulibatir rum fi adnal ardhum ibadu ghalibihim sayaghlibun to naka sai sabuwar matashiya ya ce hazimatul furs samun galaba akan alfurs mhm
هذه الاجتهادات والمفاوضات والمناقشات حول الدعوة الإسلامية داخل الجزيرة العربية لكن كتشيمية العالم حينئذ كان يعيش صراعا بين القوتين العظيمتين الفرس الفرس والروم هذه الاضطهادات abinda ke ce ma ittihadat shine takurawa da kuntatawa kuntatawa takura ma al'umma da hana su saka irin abinda wannan kasar yahudawa misali take yi ko takurawa falasdinawa da cin zalinsu falasdinawa kuma musamman yana wani ziri ne ko ku san me ke faruwa ba ne wani ziri ku sani ba zirin gaza to shi ne misali al'ibtar kamar ka ce persecution gaza din nan duka-duka ba ta kai girman kano ba duka ba ta kai girman kwariyar kano ba magabacin sun taru a kan ashe alamar kasawa ce gare su to na san anan an yi an yi lacca a kan abu da kawai ina faɗi saboda misalin kalmar ittihad kun gane ko ƙwariyar kano duka-duka faɗinta nawa ne 499 square kilometer murabba'in kilomita 499 gaza fa murabba'in kilomita 300 ne da 40 da yankai misali amma ka duba abin da ke faru kuma tun shekara 75 ake ta wannan wannan ittihad din persecution din kun gane ko kuma da ɗan gari kan ci gari wanda aka hada baki da su aka cuci musulmi a filistin musulmi ne sarkin maka ne a lokacin sharif mai suna hussein ibn ali mai takama cewa shi ba ƙwarai shi ne shi ya ci wannan amana yana cikin sarakuna guda goma da suka ha'inci musulunci suka yi musu alkawarin za su ba shi khalifanci a makka da madina da baghdad kuma da yake sakare ne ya yadda yau sakare ne wannan dan baku briefly ke shirin kan shirin na makka wannan ya faru a 1916 ran biyar ga watan june haka ya fada ma garin madina shi shirin ya yaƙi turkawa saboda turawan ingila sun ce da shi idan ka yaƙi daular ainihin turkawa da ke istanbul kuma istanbul aka yafe shi zama ba ka zama khalifar duniya sai ruwa har suka tura wani mutum kila kun san labarin shi lawrence of arabia abin da ya faru ke saboda ka suka fito da kundi ana kiran shi balfour declaration a 1917 suka shelanta danka ainihin palestine ga hannun larabawa ga hannun yahudawa 1917 a lokacin da shi sharif na shigo muku da wannan karkashin kalmar ittihad ne lokacin da ya yarda da wancan makircin kuma su suna a bayan fage da rasha da ingila da faransa suna fafutuka yadda za su taimaka ma kiristoci da ake kira zionist kafa ita isra'il shi ake kira sykes and picot agreement haka suka yi ɗinkin duniya kuma ran da aka ce an kafa isra'il a watan mai 1948 rasha ita ta fara yada da ita kuma a wannan ranar suka fara buɗe ma falasɗinawa wuta irin suka kwace ƙauyuka 450 wallahi malam washe gari sai da suka kashe wajen mutum fiye da ainihin 100 to ya za ka yi ƙauyenka an kore kai me za ka yi sai ka gudu shi yasa suke cewa duk duniya ba inda ba 'yan gudun da suka fewa a duniya irin falasdinawa in ka ji abin da suke kira nakaba catastrophe to shi ne wani 1948 suka yi shigo da wannan magana kalmar al-ittihad ittihad shi ne persecution sauraka abinda 'yan hamas suka yi ran bakwai ga wani da suke da su Tony Peters ya faɗa shi da kai da fitar da nata a kan karanta duk masu hankali haka suka faɗa hatta cikin masana tarihi na yahudawan ɗaya ana kiransa ilan pepe ya ce isra'ila a zaluma ce kuma bai yahudu dole ya bar isra'ila ɗin ya koma zama profesa a wata jami'a alexa a yanayin england jimmy carter ka gaba musulmi ba ne amma sai da littafi kafiri ne in fact missionary ne ba ya ce peace not appetite shi yasa yanzu kaga south africa suna goyon bayan gwagwarmaya irin su yaron na julius malema shugaban kungiyar eff economic freedom fighters tayyib abinda nake cewa dai a takaice al-ittihad takura da kuntata duk mutum baya san shi to annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai sun gamu da al-ittihad ku kiya wannan kalma din wannan takura da kuntata da al-mufatul munaqashat da tattaunawa da canjin meyawo dangane da da'awa ta musulunci dakhil al-jazirah al-arabiyya naji kace dakhili karatu bilkasra la bilfata ko a cikin jazira idan ka ce jazira mai ake nufi me jazira jazira ba talabijin ba a yi suma da suka ce jazira a yi suma ne suna nufin mai in ka ce aljazira shi ne tsibiri ɗan tsokin ƙasa da ruwa ya kewaye shi ne jazira to ana kiran makka da madina ana kiransa aljaziratul arabiya the arabian peninsula arabtun to lokacin da aka dinga kuntatawa da awar musulunci a cikin wannan yanki lakin al'alama hina idin sai da duniya a wannan lokacin كان يعيش صراعا بين القو- قوتين العظيمتين a daidai lokacin duniya na fuskantar gwagwarmaya tsakanin forces guda biyu manya-manya guda biyu su ne wa farisawa da kuma romawa ci gaba
وكانت الحرب دائرة بينهما على أرض الشام to a wannan lokacin tsakanin mutanen farisa iran zaka ce da romawa ana kwafsa yaƙi a ƙasar sham in ka ce sham duk yankin da ke arewa da maka ana kiranta sham filistin ta shigo ciki labanan ta shigo ciki da sauransu misali da ita kanta syria da makwabtansu to ana kafsa yaƙi wa kana almuslimuna mai
وكان المسلمون يحبون أن تنتصر الروم to a wannan lokacin musulmi suna son romawa su samu nasara saboda mai لأنهم كانوا أهل الكتاب yawa saboda su romawa a lokacin mazuwa littafi alkitab domin ko ba komai sun ce sun yi imani da annabi isa kuma annabi isa ai ya taho da menene linjila an gane ko? mhm
وكان المشركون يحبون أن تظهر الفرس لأنهم fursu an tazahara الفرس آه.
ta ya zai kasance كيف يكون مفعول به تظهر من الذي يظهر فرص الفائل مم. كيف يكون مفعول به
وكان المشركون يحبون أن تظهر الفرس أها.
لأنهم أهل الأوثان su kuma a wannan lokacin mushrikai a makka suna buri farisawa su samu ainihin galaba saboda me saboda su ma'abota bautar gumaka ne na gaya muku sun fi kusa da su a tsiro ala ashkaliha ta ƙau ko ba haka ba to suna burin a ce farisawa suna su farisawa na gaya muku suna bautan wuta ne rumawa kuma sun yi imani da annabi isa ko da dai sun canza a domin a wa- a zamanin su ne aka canza karantarwa zamanin taron da aka yi a 356 zaren taron da ake kira ainihin the nicaea council a wurin ne suka allanta annabi isa aka ce dan allah ne kuma addinin ɗariƙar catholicism don kalmar catholic ko da turanci na nufin mai abu global na duniya in aka ce mutum yana da catholic test shi komai zai cike shi ne manan catholic rafto? to amma in kana maganin addini wanda yake gamamme ne eh, shi ne musulunci wa ma arsalnaka illa kafatal linnas bashiran wa nadhira araftum to a lokacin kafsa yaki ake tsakanin misali su rumawa da wato farisawa saboda su rumawa ahlul kitab mushrike suna bukata suna su ko yawa farisawa su samu galaba li'annahum azata alai saboda su ma abota botan gunki ne mhm haka ne ko to lokaci ya ko to shikenan sai mu tsaya nan wani insha Allah ta'ala za mu tashi ya ƙulu ikrama ibni na yaran asalin ikrama wanne ne ikrama to ikrama dan abu jahal wani ikrama Mhm. na ɗauka za ka bani amsa ne? to bismillah tafaddal Mhm. to bari mu bari mu karkare mun karkare sai mu je tambayar ka sai mu ji alakarta da karatun baya da aka yi za mu kwana a nan shafi 167 insha Allah tabaraka wa ta'ala abinda muka faɗi Allah ba mu lada kai kuskure Allah ya gafarta ya shi mana amsa tamboyi kana da su to bismillah bari mu fara jin rubutattu sannan sai mu ji ta